أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah subhanahu wa ta'ala ya haɗa mu a wannan majalisi namu mai tarin albarka da muke karatun waɗannan littafai guda hudu guda biyar farawa da littafin رجال ونساء حول الرسول صلى الله عليه وسلم يومنا عشرين تقص قوة شوال هجرة النبي صلى الله عليه وسلم بمولاية دريه إلى أربعين دا بيو وما يو تقص نيكو كترن ترى قوة شدة ميلادية دبو بيو دا عشرين دا دايا za mu tashi sirar sahabiya ta ashirin ita ce sumayyatu bintu khubbab sumayyatu bintu khubbab haka al-imam ibn hajar rahmatullahi alaihi ya zabbin suna kha'un sai ba'un ba'un din kuma mai shadda yace an yi riwaya wasu suna cewa khayyat da ya'u ba da ba'un ba amma dai magana tafi inganci ta ce abinda mala ya tabbatar a nan hubba awwalu shahidatin fil islam ita ce farkon wacce ta fara yin shahada a cikin musulunci a maza da mata duka a mata da maza duka ita ce ta fara yin shahada ita aka fara kashewa a cikin wannan addinin na musulunci Allah ya kara yadda a gare ta مالي يجي السيدة سمية بنت خباط مولاة أبي حذيفة ابن المغيرة إتا ونن إتشي السيدة سمية سننت سمية بنت خباط مولاة أبي حذيفة ابن المغيرة إتا برغي بيور أبو حذيفة ابن المغيرة wato ita bai wasa ce ya ‘yanta ta, ita bai wasa ce ya ‘yanta ta, to kuma sai ta sai ya kasance sai kamar yadda al'imam da hajar ya faɗa a cin al'isaba sai ya sake samun wani bawan sunansa yatin to sai ya haɗa ta aure. wahiyar ummu ammari bin yasir ita ce mahaifiyar Ammar ɗan Yasir, Ammar ɗanta, mijinta kuma Yasir, radiyallahu anhu. Wa zawjuha Yasir ibn Amir, mijinta kuma shine Yasir ɗan Amir. Shine mijinta, kamar yadda muka faɗi shi ma bawa ne. To sai aka haɗa su aure. Sannan suna cikin waɗanda suka musulunta a farko-farko. kamar yadda ake fada ana cewa suna cikin bakon farko da suka fara musulunta ko goman farko aslamat bi makkata qadiman ta musulunta a makka tun da da farko farko tun tun farkon safiyar musulunci ta musulunta wa kanat mimman yu'azzabu fillahi tana cikin waɗanda aka rika azabtar da su dan Allah saboda ta yi imani da Allah aka rika azabtar da ita litarji a an diniha don ta bar addininta shi shi ne gidanta abu hudaifa kabila su da abu jahal dukkaninsu banu mahzum ne ƙabilarsu tana da daraja tana da kima a makka in ka cire gidansu annabi sallallahu alaihi wasallam hashimiyawa to gidansu abu jahal suna da ƙarfi banu makzo ka cire banu hashim banu umayya to banu makhzum suna da ƙarfi a cikin laraba makka kuma ga abu jahal a cikinsu ko da ba ƙarfi to shi dai yana da ƙarfin hali na zalunci to shi wannan abu hudaifa din ibn mughira din dan kabilar su ne so da aka sai aka rika azabtar da ita litarji'a an diniha dan ta bar addininta na musulunci ta dawo ta zama kafira falam taf'al amma bata yi ba Allah subhanahu wata'ala ya riga ya tsarkake zuciyarta ya wanke zuciyarta ya kunsa musulunci a ciki famar biha yawman abu jahlin ana mata azaba ana mata azaba amma bata fita musulunci ba sai abu jahlin sai ya zo wucewa ran nan to dama mun faɗa cewa mai gidanta ɗan ƙabilar su ne so daga abu jahl yana jin ita kayansu ce ya za a yi a ce ta bijiri an faɗa mana a baya annabi sallallahu alaihi wasallam diyarsa ruƙayya ɗansa utba ya aure ta amma saboda musulunci ya ce sai a raba auren ko ko abu lahab ne kai ba shi ba wannan abu jahal shi kenan fata'ana hafi kubuliha saboda haka da ya zo wucewa sai ya samu mashi kawai sai ya caka mata a matantakarta fabatat shi kenan sai ta rasu annabi sallallahu alaihi wasallam yana wuce su yana gana ana musu azaba amma ba abin da zai iya musu sai dai ya ce sabran ala yasir fa inna maw'idakum aljanna yace ina ina ina ina hakurar da ku ina ba ku ku jure ku tabbata akan musulunci ya ku gidan yasir alƙawarin da Allah ya muku aljanna saboda ku yan aljanna ne shi yasa ranar da aka kashe Abu Jahal a Badar Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira Ammar yace qutila qatilu ummik yace yau Allah ya sa an kashe wanda ya kashe mahaifiyarka so ka gani kai minna to shine kaga wannan in ka kalla bayan kisan bayan kisan kawai sannan kisan walakanci وكانت عجوزا كبيرة sannan sumayya a lokacin shekarunta sun daga dattijuwa ce tana da shekaru fa hiya awwalu shahidatin fil islam rahimahullah ita ce farkon wacce ta fara yin shahada a cikin musuluncin nan ita ce farkon wanda aka fara rubuta diwanin aka fara rubuta ta a cikin diwanin shuhada a cikin musulunci in kana magana akan shahidai to ita ce ta farko duk wani shahidi da aka samu a cikin musulunci to ta yana bin ta ne amma ita ce asali mun gane qala mujahid al-imam mujahid ibn jabal rahmatullahi alayhi yace awwalu shahidin kana fi awwal al-islam ummu ammar sumayyah farkon wadda ta fara yin shahada a cikin musulunci ita ce ummu ammar sumayya طعنها أبو جهل بحربة في قلبها رواية سكي أقشي وند يسو كيتدا بحربة دماشن سع شيني أبو جهل في قلبها أكرجنتا أما دي الإمام نهجر يتي رواية راجحة في قبولها ففي قلبها بقى kaga an samu kalbu kenan fi qubuliha ba fi qalbiha ba to sai fiqhu sira nata tarihin ta bai da tsawo tunda a farkon musulunci aka kashe ta shi yasa ba za ka bude littafin hadisi kaga an ce an sumayyata ba babu ita tun a farkon musuluncin tun kafin a san me ma hadisi Allah subhanahu wa ta'ala ya karɓe ta saboda ka ita darajarta idan ka tashi za ka yi magana darajarta ita ce shahada da ta sama juriyar da ta yi a musulunci wannan ita ce ɗaukakarta يقول الدكتور محمد محمود عمارة حفظه الله ɗaya daga cikin malamai Mahmud Umara yana cewa ولعلنا ندرك عمق المأساة في عين عمار بن ياسر watakila muka tsaya muka yi nazari za mu riski zurfin wannan bala'in da sagiduna amma ibn yasir ya tsinci kansa a ciki domin baban nashi shi ma fa kashe shi akai baban shi kashe shi akai shi ma azaba ce azaba har ya rasu radiyallahu anhu yara ummuhu tuqtal a gabansa aka kashe mamarsa yana kallo wa huwa la yamliku laha min al-amri shay'a amma ba abin da zai iya mata kaga wannan ba karamin bala'i bane yana kallanta ba zai iya mata komai ba abin da zai iya bata na gudunmuwa an fi karfin sa dama farkon musulunci waɗanda suka musulunta manzo Allah sallama a matsayinsa na shugaba wanda ya zo da addinin shi abin da ya rage masa azaba a hannun kafirai na wannan lokacin danginsa musamman kuma gaba-gaba babban sabu talib ga shi dai bai musulunta ba amma hamiya ta ƙabilanci tana da tasiri sannan sai na abubakar shi kuma mutum ne babban mutum tun a jahiliya ana cin bashi a wajensa sannan malami ne ya san kowa ya san ya san dangantaka kowa ilimin da suke takama da shi a lokacin ilimin nasaba ne to shi sai na abubakar radiyallahu anhu ya fi kowa wannan ilimin a wannan lokacin sai ya faɗa maka kakanka na talatin shi kuma in ya tashi ba da labari kila kakan naka abin tsiyayi ya ce kakanka kakanka na kaza kaza ya sa ta ya gudu ya bagge to kage shi ya sa ana jin tsoronsa ta wannan bangaren kaga shi to amma ammar da gidansu babansa da sumayya ba su da kowa su suna cin mawali kaga ba su da wani abin da ba su da abin da zai kare su sai dai Allah kuma darasin shine Allah subhanahu wataala ya nuna cewa mutumin da yake son ya shiga musulunci kawai ta cin daɗi ba tare da an taɓa shi ba to ya fahimci ya waɗanda suka karɓi musuluncin a farko suya suka yi sannan na biyu 'yan baya da suka zo an share musu hanya to su girmama 'yan na farko shi yasa al'imamu malik rahmatullahi alaihi ya ce halaka za ta samu wannan al'umma idan 'yan baya suka zagi na farko yi halaka ta shigo al'umma idan wanda yake rayuwa a ƙarni na sha biyar na hijira zai buɗe baki ya aibanta wanda ya rayu a ƙarni na farko to kaga duk wanda yana ciki saboda ka sahabban manzo Allah sama koda wahalhalun da suka sha kawai a farkon musulunci to waɗannan wahalhalun sun isa su ba su kariya ya zama an girmama su an ba su daraja to ka gani wala in mata abuhu yasir tahta wad'ati al-azab duk da cewa babansa yasir shi ma ya rasu a ƙarƙashin a ƙarƙashin danna ta azaba faƙad kana masiru ummihi jarihan ka arabiyyin wa ka muslimin amma tabbas kisan da aka ma mahaifiyarsa jarihan wani ciwo ne da ya bar miki a zuciyarsa ka arabi a matsayinsa na balarabe balarabe a duniya a tarihi yana cikin mutanen da suke tsarin ba su yadda a taba musu mutuncinsu ba ba su yadda a taba mutuncinsu ba to sai ga shiga abin da aka masa sannan waka musulmi sannan kuma a matsayinsa na musulmi kaga ba karamin abu ba ne idan ya tashi tuno wannan bala'in ya kake tsammanin zai rika ji a rayuwarsa wannan mikin nasa kana jin akwai maganin da za a sa ya dallace shi a cikin zuciyarsa ba shi shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma ya masa bishara yace taqtulu qalfi'at al-baghiya ma yace rahimallahu rahimakallahu ya amma taqtulu qalfi'at al-baghiya shi kai ma kashe ka za a yi ka gidan su baitu shuhada'in lakinnaha al-mabadi'u al-ulya sai dai ka'idoji ne da dokoki waɗanda suka kasance maɗaukaka to kallifu arbabaha wanda waɗannan ka'idojin da mutum ya riko da su da dokoki na addini suna ɗora ma waɗanda suka kasance ma'abotansu an yi shulaha shirayi don su musulmai sun yadda an yi shulil mabadi'i islamiyyatul uliya sun rayu su ba da ransu kan waɗannan ƙa'idojin da dokokin na musulunci so daga duk musulmin da ya ce shi musulmi ne na gaske to ba haka nan kawai za a zo a kwace mushi a kwace mushi a kwace musuluncin ba kamar yadda ake kwace goruba a hannun kuturu kawai shi kenan salin alin a sai dai dama can musuluncin bai kai zuciyar shi ba musulunci ne na fatar baki musuluncin fatar baki ne ana zuwa shi kenan da an dan yi ma mutum wani abu sai ya ce ma ya bashi ka ce ka bashi to ka ban ma wa ka cuta kan ka cuta wa ya mutu fi sabiliha kuma sun yadda su mutu dan wannan ka'idojin da waɗannan dokokin da suka yi imani da su walaka an ta tasawwara umqal bala'i huna mala yace ina ganin ya kamata ka kalli zurfin bala'i ka tsaya kai nazari ka kalli zurfin bala'in da amma radiyallahu ta'ala anhu ya tsinci kansa a ciki na kashe mahaifiyarsa kuma a gabansa kuma kisan walakanci ba ba sa takobi aka yi aka sare mata wuya ba ba bindiga aka sa aka harbe ta ba a'a a matantakarta aka samu mashi aka caka har sai da ta mutu to ka girka kalli girma wannan bala'i to an ce lokaci yayi kuma gashi ya ce mana walaka anta tasawwara umqal bala'i huna saboda ka sai mu tsaya anan insha Allah ta'ala amma mun kalli sura kowa ya kalli sura ya girmama ta shin wani irin girma ya kamata muka ganin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma Allah ta'ala fa da ya tashi cewa minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alaihi sai ce faminhum man qada nahbah to daga cikin alladina qadaw nahbahu akwai wa ga sumayyah bint khubbat radiyallahu anha tana cikin minhum man qada nahbah sannan ce wa minhum man yantazir sannan kuma sai ce wa ma baddalu tabdila wannan kaida wa ma baddalu tabdila kaida ce ta sahabban manzon sa kaida ce mustamirra a cikin sahabbai ba ana aya aya ce madaniya fa aya ce a cikin suratul ahzab suratul ahzab ko sura ce madaniyya da ittifaqin malaman tafsir ittifaqin malaman tafsir to kaga ashe ba karamin abu bane to da ka Allah ya kara Allah ya kara mana son sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ba mu ikon ba su kariya da dukkan abin da muka mallaka wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in